إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة مريتين لا ربا biyar ga watan Ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyar ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke Wusaitu a cikin birnin Abuja yau insha Allah za mu darasi na biyar in ba manta ba darasinmu na jiya mun tike da ƙarshen aya ta 98 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wato fadin Allah madaukakin sarki man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwul lil kafirin da haka zamu tashi aya ta 99 fadin Allah madaukakin sarki wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat me Allah yace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون
Ubangiji ya ce, Walaƙad haƙiƙa an zalna mun saukar ilaika izuwa gare ka, kalmar ilaika a nan ana nufin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A baya, aya makamanciyar wannan ta gabata cikin haƙƙin annabi isa wata makamanciyarta ta gabata cikin haƙƙin annabi isa walaƙad ataina musal kitaba wa qaffaina min ba'dihi bi rusul wa ataina isa bana maryam al bayyinat an gane ko kaga wancan game da annabi isa alaihi salatu wassalam to har sannan Allah madaukakin sarki yace walaqad ataina musal kitaba haƙiƙa mun bawa annabi musa littafi هو إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فأنا كما أنا نفن النبي صلى الله عليه وسلم أبن في دي كون النبي أنباش آيات بينات آيات بينات آيوي مبينة to kuma a kowane waje mun faɗi me ake nufi da ayatin bayyinat na annabi isa mun faɗi abin da ake nufi da ayatin bayyinat na annabi musa mun faɗi abin da ake nufi da bayyinatin hujjoji mabayyana wanda su ne mu'ujizozi guda tara ko sama da haka da Allah ya bashi to shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Imam Ibn Jarir al-Tabari yace abinda ake nufi da ayatin bayyinat ay alamatin wadihatin dalatin ala nubuwatika alamomi waɗanda suke na fili da dalilai waɗanda suke a bayyane wanda suke nuna tabbas kai annabin Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mafi girman waɗannan ayoyi su ne alƙur'ani domin kowane annabi akwai gagarumar mu'ujiza da Allah ya bashi manzo Allah mafi girman mu'ujiza da Allah ya bashi ita ce alƙur'ani ubangiji ya ce wa ma yakfur biha illa alfasiqun babu mai kafircewa ayoyin da muka baka mabayyana shine alƙur'ani illa alfasiquna sai fasikai ibn kasir yace wa tilkal ayatu waɗannan ayoyin hiya ma hawahu kitabullahi sune abinda littafin Allah yake kunshe da su ma'ana qur'ani kenan min khafaya ulumil yahud na daga boyayyen al'amuran yahudawa wanda ba sa so a sani amma qur'ani yazo yake ta tonawa yake ta fallasawa wa mukawwinatu sara'iri akhbarihim ko wa maknunatu sara'iri sara'iri akhbarihim da koyayyen asirai na cikin labarurrukansu wa akbaru awa'ilihim min bani isra'il da kuma labaran iyayensu da kakanninsu wanda suka shuɗe na banu isra'ilawa to da ka Allah maɗaukakin sarki ce babu mai musun wannan babu mai kin yadda da wannan sai wanda yake fasiki fasiki anan ana nufin kafiri wanda kalmar fasiki tana zuwa da ma'anar mutumin da bai kai kafiri ba an gane ko tana kuma zuwa da ma'anar wanda yake ya kai kafiri ma'ana ya bar musulunci duk wanda ya musun qur'ani wannan fasikancinsa ya kai ga kafirci amma mutumin da ya yadda da Allah ya yadda da dukkanin rukunan musulunci kuma yake aikata wani laifi wanda bai kai ya fitar da shi daga musulunci ba to in an kira shi da suna fasiki ana nufin mai aikata babban laifi kowanne qur'ani yakan kira shi da suna fasiki ubangiji ya kira iblis da suna fasiki abin nufi kafiri wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amri rabbih a wani wajen sai ce illa iblisa abawa stakbara wa kana min al kafirin kaga kenan fasikancin sa kafirci ake nufi to amma a wani wajen kuma sai Allah yake wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun kaga anan an kasa mutane kenan fasiki ana nufin wanda bai kai ya kafiri ba ubangiji ya ce awa kullama ahadu
awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun awa kullama ahadu lallai duk lokacin da suka yi alkawari ana nufin su yahudawa ahadan kowane irin alkawari ko babba ko na tsakiya ko karami kalmar ahadan anan an kawo ta na kira littasgir dan a nuna komun kankantar alkawari na bazahu fariqun minhum sai ka samu wasu daga cikin su sun warware ubangiji ce bal aktsaruhum la yu'minun bari dai mafi yawan su ba su da imani abin nufi yana daga cikin miyagun ɗabi'un yahudawa shine warware alkawari ba sa cika alkawari in ma sun kulla za su warware in ma sun kulla za su karya to wannan malamai suka ce ba ana nufin dukkaninsu ba wasu daga cikinsu kuma wasu daga cikin su suka fi yawa masu irin wannan ɗabi'a ta warware alkawari domin a ƙarshe Allah ya ce bal aktsaruhum la yu'minun mafi yawan su ba su da imani kuma abin da yasa aka ce ba dukansu ba tunda Allah ya ce nabazahu fariqun minhum wasu daga ciki ne suke warwarewa ashe kana iya samun wasu daga cikin yahudawa ba sa warware alkawari kana iya samun wasu daga cikin yahudawa ba sa cin amana to amma waɗannan ba su ne masu yawan ba su ne ‘yan kaɗan a ciki amma mafi yawan masu karya alkawari ne mafi yawan maciya amana ne shi na Allah ya ce wa min ahalil kitabi man in ta'amanhu bi qindarin yu'addihi ilai wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alaihi qa'ima daga cikin yahudawa akwai wanda in ka ba shi amanar kindarin dukiya mai yawa yu'addihi ilaika zai dawo maka da kayanka babu abin da zai yi ciwon kai cikin dukiyarka kuma kuɗin komin yawansu amma wa minhum daga cikinsu man in ta'amanahu bi dinarin akwai wanda in kwabo ka bashi la yu'addihi ilaika ba zai baka ba illa ma dumta alaihi qa'iman sai dai fa in ka nace masa sai dai in ka matsa masa lamba an gane ko to da ka ba duka suka taru suka zama ɗaya ba dan kada wani ya ce to ai ni malam na je ingila na yi mu'amala da wani ba yahude bai cuce ni ba ai ni na je switzerland ai ni na je kaza to qur'ani yana gaya maka komai daki daki ne idan ka ga wani ba yahude ka yi alkawari da shi bai saba ba to ka sani yana daga cikin yan kaɗan ɗin da ba sa sabawa amma ka sani kuma mafi yawan su masu sabawa ne me hikimar gaya maka haka dan kada wani kwaya ɗaya ya maka a daidai ko ya maka alkawari ko bai ci maka amana ba kai kuma ka tashi ka ce ai duk haka suke ba duka haka suke ba wanda yake gaya maka wannan mahalicinsu ne masanin zuciyarsu shi yasa Allah ya ce laisu sawa'a ba duka suka taru fa suka zama ɗaya ba min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llah ana al-layli wa hum yasjudun to kuma wannan yana daga cikin adalci na ubangiji kaga dai kiyayyar da yahudawa suke da ita ga Allah ga addinin Allah ga annabawan Allah amma Allah in zai musu hukunci yakan yi musu hukunci na adalci saboda shi Allah hakamun ne adal mai hukunci ne da adalci yanzu kai idan abu ya fusata ka sai kai kudin goro ka ce duka ma amma shi Allah ba haka yake ba subhanahu wata'ala ana sanar da lamba mota mai lambar katsina DTS 334 AA da kuma wata Abuja gwagwalada 763 AB da wata abujar abc 317 bv da aka masu waɗannan motocin sai su je da aka dai yahudawa cikinsu akwai mutanen kirki cikinsu akwai mutanen banza to wani zai iya cewa yau ai daman kowa ma haka ne a'a ba kowa haka bane ba abin nufi su an yadda cikinsu akwai mutanen kirki akwai na banza amma suwa suka fi yawa na banza shi ne anan Allah maɗaukin sarki cewa bal aktsaruhum la yu'minun mafi yawancinsu ba su da imani ashe masu imanin kaɗan ne an gane ko a wata ayar da ta gabata qalilan ma yu'minuna imanin su kaɗan ne shi yasa a wata ayar Allah ya ce wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum ba za ka kushe ba kana ta gamuwa da ha'inai maha'inta a cikin su sai ‘yan kaɗan a wata ayar Allah ya ce minhum ummatun muqtasida wa kasirun minhum sa'a ma ya'malu daga cikin su akwai ‘yan kaɗan na gari amma mafi yawan su ɓata gari ne lalatattu ne to sannan hatta ‘yan kaɗan ɗin da aka ce a cikin su akwai ana nufin wanda har yanzu yahudawan ne akan aƙidar yahudanci ba haka ake nufi ba ana nufin kaɗan ɗin wanda suka musulunta daga cikinsu irin a zamanin annabi akwai abdullahi ɗan salam jiya mun karanta waye shi irin akwai su ka'abul ahbari an gane ko ba su da yawa wanda suka musulunta to irin waɗannan su qur'ani yake yabo allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minuna wa idza yutla alaihim آياتنا قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون ذاك دي ما في يوانشن سلالة تتوني ما في يوانشن سبعة قريني سيالله يتشير ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
Ubangiji ya ce, Walamma ja'ahum rasulun min indillahi yayin da wani manzo mai girma ya zo musu daga wajen Allah shine annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, musaddiqun lima ma'ahum yana mai gaskatawa da abin da ke tare da su na littafi, ya yadda da attaura, ya yadda da linjila, kuma ya yadda da annabi Isa, ya yadda da annabi Musa. Amma duk da haka, na baza fariƙun min allazina utul kitaba. sai wasu ɓangare daga cikin waɗanda aka ba su littafi suka yi jifa da kitaballahi littafin Allah littafin Allah a nan idan mun ɗauka da yahudawa ake to littafin Allah da suka yi jifa da shi shine attaura idan mun ɗauka da allazina utul kitaba nasara ake nufi to littafin Allah da suka yi jifa da shi shine linjila domin dai Allah a nan bai faɗi suna ba sai ya faɗi sifa sai ce allazina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi to ai yahuda ma an ba su littafi to amma wanda littafi aka ba su at-taura da haka su ma ahlul kitabi ne nasara ma an ba su littafi wanda littafi aka ba su linjila to shi yasa idan qur'ani yace ya ahlul kitabi ya kuma abuta littafi to inda yahudawa yake yana nufin littafin at-taura kuma yana nufin mutanen annabi Musa in kuma da nasara yake nufi to littafin yana nufin linjila kuma yana nufin mutanen annabi Isa ma'ana dai kowanne daga cikin su ana iya kiransa da suna ahlul kitabi kai har mu musulmi ma ahlul kitabi ne domin ita kalmar ahlul kitab asali abin da take nufi duk wani al'umma da Allah ya saukarwa da littafi ya aiko mata da manzo to amma sai dai lakabin ahlul kitabi ya fi shahara akan yahudawa amma nasara ma suna shiga musulmi ma suna shiga an gane ko to a nan sai malamai suka ce abinda Allah yake magana a kai ɗin yahudawa za su iya shiga nasara ma za su iya shiga domin abinda ake magana a kai shine karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma dukkansu sun karyata shi walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون lokacin da manzo Allah ya bayyana cikin nasara akwai wanda basu yarda da shi ba har yanzu ma cikin yahudu akwai wanda basu yarda da shi ba har yanzu ma to kaga kenan ashe da su ake da haka ba yahudan da bai yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba yayi jifa da attaura ba nasaran da bai yarda da annabi Muhammadu ba yayi jifa da linjila to me yake nufi da jifa da ita malamai suka ce domin a tarihi ba a taba samun wata rana da aka gani da ido ba yahude ya dauki attaura ya jefar ba ba a taɓa samun wata rana a tarihi da aka gani a ido ba nasari ya ɗauki linjila ya jefar ba to amma Allah ya ce sun jefar shi kuma Allah baya karya to sai malamai suka ce jifa iri biyu ne akwai ka jefar da abu jifan da ido ke iya gani annabzul hissi jifan da ido ke iya gani akwai kuma annabzul ma'anawi ka jefar da abu amma jifan da ido baya gani sai malamai suka ce jefarwar da suka yi jefarwa ce wanda ido baya gani to me ake nufi da jefarwar da ido baya gani suka ki aiki da abin da ta faɗa to shi littafin Allah ba wai kawai ka ɗauke shi ka jefar da shi shine laifi ba ko ka rungume shi ka makale a hammatarka in dai ya ce a bari ka ki ka bari ya ce a yi ka ki ka yi to daidai kake da wanda ya ɗauka ya jefar shi yasa idan ka lura da wannan zaka ga da yawa daga cikin musulmi a yau sun jefar da Qur'ani duk da gashi mun rukunkume shi a hammatan mu mun sa shi a gafaka don mun kakkafa a dakunan mu mun rarrataye la yamassuhu illa al-mutahharun yanzu sai ka je kana faɗa da wani wanda ya jefar da Qur'ani tabbas bai kyauta ba amma kai ma baka kyauta ba abu nawa Qur'ani yace kai kaki abu nawa Qur'ani yace a bari kaki ka bari to da wanda ya wannan da wanda ya wancan duk ɗaya ne bambancin kawai wancan yayi a ganin ido wannan kuma yayi a ma'ana zuciya ce take hango naka shi kuma ido yana ganin nasa to da haka Allah yana aibata musu ne anan akan sun ki yin aiki da abin da attaura ta ce musu na bayanin annabin ƙarshen zamani da yin imani da shi su ma sun ki yin abin da annabin ƙarshen zamani ya zo musu da shi sun ki yin imani da shi nasaransu da yahudawansu to da ka dai mu gane sau da dama Allah yakan yi magana ba da kama suna ba ta hanyar bayanin sifofi saboda bayanin sifa ya fi game ma'ana sama da kama suna yanzu idan da zan zo in kama sunan wani in ce wani kafiri ne to kaga iya da shi kadai nake amma idan na ce me aikata kaza kafiri ne to kafiran suna da yawa saboda kila masu aikin suna da yawa kowa kuma in ya ji sai ya shiga taitayinsa to wannan shine hikimar Allah subhanahu wataala a sau da yawa cikin maganganunsa baya kama suna sai ya faɗi sifa saboda sifa ta fi gamewa kuma a cikin kama suna akwai tozartawa shi kuma Allah baya son tozarci amma a cikin rufe suna da faɗar sifa akwai sitirtawa to shi Allah sau da dama yakan sitirta bayansa ko da a ce suna aikata laifi domin fatan za su iya dainawa za su iya tuba zaka dai Allah ya ce na baza fariqum minal ladina utul kitaba kitaballahi wara a zuhurihim sai wani bangare daga cikin wanda aka ba wa littafi suka yi jifa da littafin Allah can bayan bayansu mana suka ƙi yin aiki da abin da littafin ya ce ka annahum la ya'lamuna kai ka ce ma ba su sani ba to mutumin da ya aiki da rashin sani da shi da wanda bai sani ba duk ɗaya ko ya aiki da son zuciya alhalin ya sani to da shi da wanda bai sani ba duk ɗaya yanzu da wanda ya san Allah ya ce a yi kaza ya ƙi da wanda shi bai ma san Allah ya ce a yin ba duk ɗaya ne domin me ya amfanin sanin aiki in ba za a aiki da sani ba da shi da jahilci duk ɗaya wa mala ilmu illa bil amal da haka anan Allah yana nuna kaman ma ba su sani ba tare da sun sani da haka babu cin karo tsakanin ayoyin da zaka ga suna yaban Yahudawa da ilimi da kuma ayoyin da suke suka su da jahilci idan ana yaban su da ilimi ana nuna sun sani in ana suka su da jahilci ana nufin sun sani sun take sani da wanda ya sani bai yi aiki ba da wanda bai sani ba duk ɗaya ne domin daman bambancin a cikin ka sani ka yi aiki ne to tunda ka sani ba ka yi ba sanin ka ya zama bai da amfani da haka shine Allah ya ce ka annahum la ya'lamuna kai ka ce ma ba su sani ba alhalin kuma sun sani sai Allah ya ce واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى الطلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
al'imamu suddi yana faɗa kamar yadda ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa dangane da sababin saukar wannan aya faɗin Allah wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman kala yace kanati shayatinu tas'adu ila sama da shaytanu sun kasance suna hawa zuwa sama fataq'udu minha maqa'ida lis-sam su je su samu wasu wajaje su zauna suna kasa kunne suna jiyo maganganun mala'iku aljanu sai su je sama to mala'iku duk da Allah ya wakilta da yin wasu ayyuka a duniya matattararsu inda suke zaunawa su yada zango kafin su zo duniya su aiwatar da ayyukan a sama ta ɗaya take akwai mala'ikun da suke kula da mu safiya da maraice wasu su kwana da mu wasu su wuni da mu kowane mala'ika da irin aikin da Allah ya wakilta shi wani mala'ikan a tawagar masu ɗaukar rai ne da haka Allah yakan turo su kuje waje kaza ku karɓi rayukan bayi kaza wasu mala'ikan masu kula da mahaifar mata ne Allah yakan tura su ya ce ku je ku kula da kaza da kaza na mata masu ciki har su haihu wasu mala'ikan masu raba arziki ne da sauransu wasu masu saukar da ruwan sama ne to duk waɗannan mala'ikun suna da tim tim kuma suna da shugabannin su masu jagorantar su to idan sun zo a sama ta ɗaya suke tsayawa sai mu shugaban su ya ce da su to ku suwa da suwa ku tafi kaza ku suwa da suwa ku tafi kaza to sai shedanu aljanu kenan sai su je gab da sama ta daya sai su makale sai su rinka jiyo waɗannan maganganu da mala'iku suke yi na abin da za a zo a yi a duniya kafin a zo a yi shine yace fa yastami'una min kalamil mala'ika sai su je su kasa kunne su saurari maganganun mala'iku ma yakunu fil ardi na abin da zai faru a duniya min mautin ko mutuwa ce au gaibin ko wani al'amari ne na gaibu au amrin ko dai wani lamari na daban fa ya'tunal kahana to su shedanu idan suka jiyo maganganun sai su tafi wajen bokaye su kuma daman suna nan sun ba wa bokaye wuri diddika sun ba su assignment duk bokan da ya musu kaza abin da suke so to su kuma za su rinka taimaka masa wajen cin karansa ba babbaka wajen tsafi da bokanci to sai su je idan boka ya biya musu bukatar su yayi abin da suke so fa yukhbirunahum sai su rinka gaya wa bokayen to kuma gobe ma za a yi kaza gobe ma za a yi kaza alhalin jiyowa suka yi daga mala'iku fatuhaddisul kahanatun nasa da haka su kuma bokaye sai su rinka gaya wa mutane idan an yi rashin sa'a ka je wajen boka sai ce maka to gobe kaza zai faru to wannan shine source na inda suke samun labaran fayajidunahu kama qalu sai kuwa kaga abu ya faru a duniya kamar yadda bokaye suka faɗa wani sai ya dauka ai su malam ba dama dan ku ƙarya ne falamma amanathumul kahanatu to lokacin da bokaye suka saki jiki da aljanu suka gazgata su suke ganin ai aljanun nan ba dama sun san gaibu sai abin da suka faɗa ma Allah yake yi to kadhabu lahum sai su shedanin suka koma su ne wa bokaye ƙarya wa adkhalu fihi ghayrahu duk magana ɗaya da suka jiyo daga mala'iku kan su zo su faɗa wa boka sai sun ƙara ƙarerayi akai sun yi ƙare-ƙare fazadu ma a kulli kalimashin saba'i na kalima duk gaskiya ɗaya sai sun ƙara mata ƙarya saba'in shi yasa ka lura da kyau in ka taɓa mu'amala da boka ka lura in kuma baka taɓa mu'amala ba to ka lura da kyau kafin boka ya faɗi gaskiya ɗaya sai ya yi ƙarya saba'in to amma tasirin gaskiya ne yake sa duk da haka sai a yadda a shekara ɗaya ya taɓa gaya maka abu ɗaya ya faru to zai gaya maka saba'in ba su faru ba amma tasirin waccan gaskiyar kwaya ɗaya sai ta sa ka yadda cewa ai mai gaskiya ne mana wannan yana nuna mana tasirin gaskiya gaskiya ɗaya sai ta danna ƙarya ne saba'in to da ka yace faktataban nasu zalikal hadisa fil kutubi to irin wannan labaran na bokaye wanda suke samuwa daga aljanu an samu wasu gwanaye cikin sanin sihiri sun rubuta su a littattafai yanzu duk wani hanyar da ake bi a tsafi akwai ta a rubuce a littafi ko da larabci ko da turanci ko da ma hausa duk an rubuta ga hanyar da ake bi a wuridi a samu aljani mai kaza ga hanyar da ake bi a wuridi a samu aljani mai hidima kaza duk sai aka rubuta wa fasha zalika fi bani isra'il wannan labari da ire-iren waɗannan littattafai sun watsu a cikin banu isra'ilawa kan cewa annal jinna ta'lamul ghaiba ai hakika aljanu sun san gaibu duk aljanin da kake so ya maka hidima ko ya rinka maka abu kaza ga wurin da zaka rike ka lizumta shi kuma ga abu kaza da abu kaza da zai iya maka to ana tsaka da cin wannan kasuwar sai Allah ya turo annabi Sulaiman dan ya zo ya fasa wannan kasuwa ta matsafa ya fasa wannan kasuwa ta bokaye ya fasa wannan kasuwa ta 'yan ta'adda to shine fa ba'atha Allahu ko fa bu'ifa Sulaimanu fin nas sai aka turo annabi Sulaiman fa jama'a tilkal kutuba to shi kuma annabi Sulaiman da yazo cikin abin da yayi bayan yana wa mutane wa'azi yana nuna musu cewa ba wanda ya san gaibu sai Allah aljanu ƙarya suke bokaye ƙarya suke yi to kuma sai rinka sawa ana tattaro irin waɗannan littattafai fa ja'alaha fi sunduqin sai ya tara su a cikin wani akwati thumma dafanaha yazo ya binne tata kursiyihi a ƙarƙashin kujerarsa ta mulki to walam yakun ahadun min ash-shayatin yastati'u an yadnu min al-kursi illa taraka yana daga cikin mu'jizar annabi Sulaiman kujerarsa da yake zaune ta mulki duk aljani in ya matsu kujerar konewa yake da daka aljanu ba su iya zuwa inda Sulaiman yake ba ballantana su daga kujerar su buɗe akwatin su fito da wannan littattafan su ci gaba da yadawa mutane wanda su haka suke so wakala kuma tun daga lokacin da annabi Sulaiman ya kwace littattafan ya sa a ƙarƙashin kujerarsa cikin akwati ya zauna kuma sai ya yi doka a matsayinsa na annabi kuma mai mulki ya ce la asma'u ahadan ya zukuru anna shayatina ya alamuna alghaiba illa da rabtu unqahu daga yau doka ce duk mutumin da muka sake jin ya ce shaidanu ko aljanu sun san gaibu sai mun sare masa kai hukuncin kisa ne a kansa dan tsare akidar mutane da gujewa yi wa Allah shirka domin idan ka ce wani ya san gaibu ka mai da shi fa Allah ko ka faɗa ko kar ka faɗa ka daidaita shi da Allah to da ka annabi Sulaiman sai ya hukuncin duk wanda ya sake cewa wani ya san gaibu ba Allah ba za mu kashe shi ma'ana za mu masa hukuncin kisa na yayi ridda to ana nan ana nan falamma mata Sulaiman bayan annabi Sulaiman ya rasu وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون امر سليمان malaman da suka san annabi Sulaiman suka yi rayuwa da shi sahabbansa kenan na kusa kusa su ma suka fara karewa a duniya wa khalafa min ba'di zalika khalfun kuma aka samu wasu sun biyo bayan su wanda su kuma ɓata gari ne ba mutanen kirki bane to daga nan ne tamassala shaytanu fi surati insan sai iblis ya rikida ya zo a sifar mutum ثم أتى نفرا من بني إسرائيل يزو وجن ودنس متاني دا أددنس بيكي قوم وچكين يهوداوا فقال لهم يتي دسو هل أدلكم على كنز لا تأكلونه, لا تأكلونه أبدا كنا سوء إنونا مكو وتتسكى تأرزكي دا بكو تأچن غرابا ستبهر أبدا قالوا نعم سكتي إيغا يا منا قال سيتي دسو فحفروا تحت كرسي كجيكو حقا كركشن كجي رب ملك سليمانا فذهب معه وأراهم المكان وقام ناهيته يتفد سو ينونا مس عند أبن يكي yace ku je waje kaza ku haka daidai waje kaza a ƙarƙashin wajen za ku fito da wani akwati a cikinsa za ku samu kundaye da laƙunƙuna na tsafi wanda za ku zo ku cika ranku ba babbaka to amma da ya je ya nuna musu shi sai ya ki kusantar wajen sai ya ja gefe saboda ya san in ya matsa kusa da wajen ƙonewa zai yi faƙalu lahu sai suka ce da shi fadinu to matso mana faƙala sai ce da su la a a ba zan iya zuwa ba walakin ni ha huna ni dai zan tsaya ana fi aidikum amma ina tare da ku fa in lam tajiduhu idan ba ku samu ba abin da na gaya muku kun haka ba ku gani ba faqtulu ni ku zo ku kashe ni fa hafaru sai ku suka haka wajen fa wajadu tilkal kutuba suka tarar da waɗannan littattafai falamma akhrajuha bayan da suka fito da littattafan ne kala shaitanu sai shaitan ya ce da su inna sulaimana inna ma kana yadbatu al-insa wal shayatina wa tsaira bi hadha sihr to sai wa annabi sulaimani sharri da kazafi yace to ku sani duk mulkin da kuka ga sulaimani yana yi yana mallaka aljanu yana mallaka mala'iku yana mallaka tsuntsaye wannan lakanin ne to daga nan ne aka samo duk wani wanda yake so ya gawurta a mulki sai ya tafi neman lakani sarkin gargajiya ne dan siyasa ne sai tafi neman laƙani sai a ce masa ga abin da za ka rinka yi ai shi ne sirrin riƙe mulki ba wani sirrin riƙe mulki sama da Allah ya baka sama da ka tsoraci Allah shi kuma sai ya mallaka maka bayansa amma duk wani laƙani da aka baka da sunan mulki za a raba ka da Allah ne kai ta shiririta kuma lokacin da Allah ya ɗiba na mulkin in yayi in naka ne zai baka in ba naka bane kuma sai ya ƙwace nawa ne masu mulkin da suke da zobe da aka ce musu zoben na mulki ne kuma da zoben aka kwace mulkin daga hannunsu in ɗan siyasa ne da zoben aka ci zaɓe aka bar shi a kwana in soja ne da zoben aka yi masa juyin mulki ko a ce maka ga wata falmaran karin kasawa laƙanin mulki ce kuma da falmaran ɗin aka kwace mulkin in falmaran ɗin ce take ba da mulki ta rike maka mana to wannan asali propaganda ce ta iblis in yana so ya ɓatar da kai to sai ya nuna maka ga wani abu in kai mulkin ka zai dawoma da wannan ya batar da annabi adamu wa qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla wannan ita ce propaganda da yawa annabi adamu lokacin da yake so ya fitar da shi daga aljanna yace ya adamu akwai wata bishiya zan baka lakani tana nan a aljanna duk mai mulki in ya ci ta mulkinsa baya karewa kuma baka tsufa kuma baka kaza baka kaza baka kaza to annabi adamu tare da annabin Allah ne amma dan adam ne Allah yana so ya sunnanta daga nan ƴaƴansa suka koya adamu ya yadda cewa ga wani lakani da mulki baya kwacewa ga kaza ga kaza ubangiji yace fa akala minha fa badallahu ma sawatuhuma adamu da matarsa hawa'u suka yadda to ashe kenan kaga dan adam dabi'arsa ce sanya dawwama a mulki to amma Allah bai yi wani wanda zai dawwama ba inda ana dawwama kai ya zo kanka zai zo kanka ba to da dai shedan ya musu wannan rudin yace musu to ku sani annabi Sulaimana ma wannan lakanin muka bashi shi yasa ya rike mulki shi yasa kuma duk wanda zai ce zai baka lakanin mulki dan Allah shi ya zama mai mulkin ma in kura tana maganin za ta yi kanta ma kuma wallahi yafi ka san jiniyan nan in dai gaske ne yafi ka san ya zama abila amma wallahi sai ka rasa ina hankalin mutane yake tafiya kuma wanda zai baka lakanin mulki shi zai ce zai baka kila ka zama gwamna ko ka shi ko mai unguwa a garin su fa bai ba ko mai unguwa bai ba shine Allah ya ce am lahum nasibun minal mulk fa idan la yu'tuna an-nasa nakira inda dan adam ke ba wa dan adam dan uwansa mulki wallahi daidai da nasilin gashi ba zai baka ba sai ya nada kansa in ya gama sai ɗansa in ya gama sai jikansa in ya gama sai kaza a ƙarshe ma a bakin cikin dan adam sai ya karya kujera dan kakkai amma mulki kayan Allah ne shi yasa Allah bai ba wa kowa mulki ba duk da musulmi su ne nasa amma bai ba su mulki ba ma'ana ya zama su suke bayarwa a in musulmi ke mulki arne ba zai taɓa yi ba in arne ke ba da mulki musulmi ba zai taɓa yi ba amma Allah sai ya bar kayansa wata rana kuna ji kuna gani ya ba musulmi wata rana kuna ji kuna gani ya kwace ya ba kirista wani ma wani lokaci ba ya ba ba ma guje shi yasa Allah da zai magana akan mulki sai ya ce ganin dama ta ne tu'til mulka man tasha'u ina ba da mulki ga wanda na ga dama ko ya so ni ko ya ƙi ni ko ya yadda da ni ko bai yadda da ni ba in shi na yadda ya mulkin shi zai yi kuma yau inda a ce kiristoci za su gane musulmai ne kadai suke mulki wallahi kowa musulunta zai yi dan ya mulki inda musulmi za su gane kirista ne kadai ke mulki wallahi da yawa za su yi ridda su koma dan su yi mulki inda duk an gane maguza ne kadai suke mulki sai ka zama ba maguje za ka yi mulki wallahi duk mutane maguza za su zama dan su yi mulki saboda sanda ɗan adam yake wa mulki to amma dai sai Allah subhanahu wata'ala ya bar mulki a hannunsa da aka karkara yadda da cewa akwai wani lakani da ke bada mulki ko kuma wani lakani da zai sa mulki ba zai kare ba a'a mulki kayan Allah ne da lakani ba lakani in ya baka tabayi da lakani ba lakani in ya kwace ta kwatu subhanahu wata'ala to da ka dai shedan shi ya fara kawo wannan propaganda ta ƙarya cewa ai Suleimanu da lakani ya mulki ba maganar annabta ba maganar mu'jiza ba maganar baiwar Allah sun matsara daga nan da ya gaya musu wannan sai tashin sa ya tafiyarsa wa zahaba ya tafiyarsa ya basu wa fashafin nasi daga nan ne labari ya yaɗu a cikin mutane anna Suleimanu kana sahiran cewa wai annabi Suleimanu matsafi ne mulkin da yayi ba mulki ne na annabta ba ba mulki ne da mu'jiza ba a tsafi ne ya bashi mulkin to shine wattakhazat banu isra'ila tilkal kutub daga nan ne yahudawa suka dauki waɗannan littattafai suka ci gaba da yada su a duniya suna batar da mutane to shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi dan ya ƙaryata wannan magana da yarfa da aka yi wa Annabi Sulaiman shine Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman kuma yana daga cikin laifin Yahudawa sun biye wa wannan jita-jita da shaidanu suka yada game da mulkin Annabi Sulaiman an gane ko kalmar ma ta tulu ai ma ta ƙara'u sun bi abin da shaidanu suke karantawa suke yadawa suke propaganda da shi alamun mulki suleiman dangane da ya rafa ga mulkin annabi suleiman to kalmar ashayatin a nan wasu malamai sun ce shaidanu ana nufin shaidanin aljanu domin asali iblis shi ya fara faɗa wannan propaganda shi ya fara wannan sharrin ya ce ai annabi suleiman da wannan sihirin da wannan lakanin ya mulki mutane ya mulki aljanu ya mulki tsuntsaye to da ka sai mu ɗauka shayatin bisa ga wannan fassara shayatsinul jinni ake nufi shaidanin aljanu to to amma waɗansu malaman suka ce a'a shedanin da Allah yake nufi a nan su ne malaman yahudawa waɗanda suka karɓo propaganda daga wajen iblis su kuma suka ci gaba da yaɗa ta domin kamar yadda na faɗa mana a darasin baya akwai shedanu a mutane akwai shedanu a aljanu ita kalmar shedanci din sifa ce aljani yana sifantuwa da ita mutum ma yana sifantuwa da ita me yake nufi da shedanci shine kangara duk wanda ya kangare cikin mutane ko ya kangare cikin aljanu sunansa shedan daga shatuna ne bi ma'ana ba'uda to haka nan kuma idan malamai suka zama ɓata gari a cikin al'umma to ana kiransu da suna shedanu shi yasa malaman yahuda Allah ya ta kiransu da suna shedanu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un shayatin anan ana nufin shugabannin su na bata malaman su fandararru wanda suke fatar da su wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din kaga sune shayatin dan idan shashin su yake banta da shashi shine Allah ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun to da haka ubangiji yace sai suka ba abin da shedanin mutane da shedanin aljanu suke yadawa dan batanci ga mulkin annabi Sulaiman sai Allah yace wa ma kafar Sulaiman da dai Sulaiman bai kafarta ba to anan malamai suka ce a madadin Allah ya ce Sulaiman bai yi tsafi ba sai ya ce bai kafarta ba dan ya nuna maka tsafi kafirci ne a madadin ubangiji ya ce wa ma sahira sulaimanu tunda magana ake akan sihiri ko amma sai ce wa ma kafara sulaimanu sulaimanu bai kafirta ba abin nufi yin kafirci yin sihiri kafirci ne bokanci kafirci ne mai zuwa wajen boka kafiri ne musamman wanda bokan zai gaya masa kuma ya yadda har ya je ya aikata amma inda ka je kawai ya gaya maka baka yadda ba to punishment ɗinka sai kayi kwana arba'in kana sallah Allah bai karɓa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafan aw kahinan lam tuqbal lahu salata 40 yawma duk wanda ya je wajen boka ko mai duba sai yayi sallah ta kwana arba'in Allah bai karɓa ba to abin tsoron shine in ka mutu a lokacin kuma fa mana ka mutu kafiri amma idan ka je wajen boka ko dan duba ya ce maka kaza ka ce haka ne kuwa malam ni ma kuwa na gani to shikenan ka bar musulunci ko baka je ka aikata ba manzo Allah sun sanama ya ce man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu fi ma yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je wajen dan duba ko wajen boka ko wajen gobe da nisa ko ma wani suna za a iya gaya masa a gaya masa amma in ya faɗi magana ka yadda to ka bar musulunci to kaga kenan hukuncin a shari'ar annabi Sulaiman da shari'ar mu duk ɗaya ne ba bambanci a shari'ar annabi Sulaiman ma wanda ya je wajen boka kafiri ne wanda ya tsafi kafiri ne to haka ma a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji yace walakin na shayatin kafaru sai dai su shedanu sun kafirta yu'allimuna an-nasa sihira saboda suna koya wa mutane tsafi da haka ka koyi tsafi ko ka koyar duk ɗaya ne kafirci ne in ka koya ka zama kafiri matukar kayi aiki da shi in ka koyar ka zama kafiri ubangiji ya ce lallai shaidanu sun kafirta saboda suna koyar da mutane tsafi wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut kuma ba a saukar ba akan wasu malakaini mala'iku guda biyu bi babila a kasar babila haruta wa maruta wanda ake kira da suna haruta wa marut mana cikin ƙaryar da su aljanu suka yada ko su malaman yahudawa suka yada don su karfafa abin da suke na barna na koyar da sihiri sai suka ce ai sihiri ma asali Allah ne ya saukar da shi shi ya koyar da mutane shi ya ce a yi sai suka kirkiri wani labarin karya suka ce akwai wani gari a iraki sunansa babila wanda da turanci ake ce da shi babylon gari ne mai tarihi nan ce mahaifar annabi ibrahim suka ce wai a wannan garin ma ai Allah ya taɓa aiko wasu mala'iku guda biyu sunan ɗaya haruta sunan ɗaya maruta wai suka rinka koya wa mutane tsafi saboda Allah yana so a yi tsafi a yi tsafi ba laifi ba ne to shi ne Allah ya ce wa ma unzila alal malakaini ƙarya suke ba mu saukarwa da wasu mala'iku guda biyu ba bi babila a garin babila haruta wa maruta masu sunan haruta da maruta ƙarya suke kirkirar labarin suka yi to sai zama ma dinnan ta wa ma unzila alal malakaini ma ce manfiya tana korewa ne ma'ana abin bai faru ba amma waɗansu malaman daga cikin malaman tafsiri suka ce ma ɗin ma ce mausuliya bi ma'ana allazi abin nufi e abin ya faru amma ba ya faru bane dan ayi ya faru ne dan a gane illarsa a guje masa mana cikin hanyoyin da Allah ya bi dan ya nuna tsafi ba daidai bane a duniya bayan aiko annabi Sulaiman to kuma Allah ya saukar da wasu mala'iku guda biyu a garin Babila su kuma waɗannan mala'ikun suna nuna wa mutane ne tsafi dan su gane bambancin sihiri da kuma mu'jizar annabawa domin ita mu'jizar annabawa idan baka san tsafi ba sai ka ɗauka da boka da annabi duk ɗaya ne yanzu ku kalli tarihin annabi Musa duk abin da mutanen Fir'auna suke na tsafi irinsa annabi Musa yake yi amma bambancin nasu mutsafi ne nasa kuma fa mu'jiza ce su ma suna jefar da igiyoyi su zama macizai fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a idan yanzu matsafan fir'auna suka jefa igiyoyinsu suka jefa sandunansu sai kaga sun zama macizai to shi ma kuma annabi musa in ya saki tasa sandar ita ma sai kaga ta zama maciji to kaga in baka gane bambanci tsakanin mu'jiza da tsafi ba sai ka ce musa ma matsafi ne domin ai abin da matsafan suke yi shi yake yi to amma akwai bambanci shi musa mu'jiza ce allah ne ya aiko shi su kuma wannan rufa'ida ne wasu abubuwa suke yi na saban ubangiji wanda allah ya hana sai allah da ganin damarsa ya bari abin ya yi ba wai don hakan bane ba to da suka ce yana daga cikin hanyar da Allah ya bi don ya nuna wa mutane gaskiya su bambance tsakanin tsafi da mu'jiza shine ya saukar da wasu mala'iku guda biyu a wannan garin domin yana daga cikin garuruwan da tsafin yayi tasiri a cikin su mutanen garin suka kifi akan tsafin da aikata shi shine mutanen wannan gari na Babila to shine sai Allah ya tura musu mala'iku guda biyu suna wayan musu da kai suna nuna musu in tsafi ne ga yadda ake yi amma duk abin da kaga ba haka ba ya faru to ba tsafi bane mu'jiza ce idan matsafi ne baya yin kaza sai yayi kaza sai yayi kaza an gane ko amma annabi shi yana yin kaza yana yin kaza kuma ba tsafi bane ba bambancin na fili da zaka iya ganewa zaka samu shi matsafi tantagaryen mutumin banza ne baya sallah yana yin wasu abubuwa na sako manya kuma tare da haka yana yin abin yana yiwa matsafi ne ma'ana baya sallah amma kuma yanzu zai ce sama ta yi wani abu kuma sai ta yi baya bauta wa Allah amma kuma zai yi wasu abubuwa wanda ba mai iya yin su sai Allah to amma su ka mu'jiza ta annabawa zaka samu masu yin su ne fiyayyin bayan Allah su ne jagaba a wajen bautar Allah da ka da'a su ga Allah ce ta sa Allah yake hore musu su yi abin yayo amma shi kuma wancan tsantsagwaran sabansa ne ga Allah bisa ga istidraji Allah yake ba shi dama in yayi abin yayo to wannan yana daga ciki kamar yadda da haka ake gane babbancin waliyan Allah da waliyan shaitan shi waliyin Allah tsantsan biyayya ce ga Allah ta sa ya zama waliyi shi kuma waliyin shaitan tsantsan kangarewa Allah ce ta sa ya zama waliyin shaitan to amma dukan su Allah sai ya jarabci mutane da su shi waliyin Allah sai kaga Allah ya ba da dama a wani lokaci wani abu na ban mamaki ya faru a hannunsa to shi ma kuma waliyin shaitan ta hanyar tsafi da sihiri sai Allah ya yadda wani abin na ban mamaki sai rinka faruwa a hannunsa to amma kai mai imanin kwarai da ka ga mutum fandararre yana yin wasu abubuwa na ban mamaki to ka san tsafi ne matsafi ne shedani ne shedanci ne ba zai rude ka ba yanzu ku kalli abin da dujal zai zo yi a ƙarshen duniya kwatankwacin abin da annabi isa yake yi duka dujal zai zo yi annabi isa yana tada matacce dujal zai zo ya tada matacce annabi isa yana yin wasu abubuwa na ban mamaki dujal zai zo yayi to amma a lokacin idan aka bar dujal yana cin karansa ba babbaka zai ɗauki hankalin duk mutanen duniya a take zai kama mutum ya kashe ya yanka shi gida biyu rabi can rabi nan kuma ya haɗa shi ya tashe shi kuma ya ci gaba da tafiya a tsakiyar rani manzo Allah ya ce zai zo ana tsakiyar rani amma zai kalli sama ya ce ta yi ruwa kuma ta yi ruwa kuma ya ce wannan ruwan ƙasa ta fito da tsirrai yanzu a take ai shuka a take tsiron ya fito kuma a take a ci to idan Allah yana so ya kure shi ya gama da shi sai ya dawo da annabi isa annabi isa shi zai zo ya fatattake shi shi zai zo ya kashe shi daga nan ne za a gane shi ashe dan jabu ne annabi isa shi ne ya zo da mu'jiza ta gaskiya shi ne ya zo da abu na gaskiya shi ne garanti gangariya shi ne janu to da dai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da kuma abin da muka saukar bisa ga mala'iku guda biyu bi babila a garin babila haruta wa maruta wanda ake kiransu da haruta da marut waɗansu malaman suka ce kalmar haruta da maruta a madadin jibrilu ne da mika'ilu suka ce kalmar haruta da marut a yaren mutanen babil shine a madadin mala'ika jibril da mala'ika mika'il domin suka ce mala'ika jibril da mala'ika mika'il su Allah ya saukar don su zo su wayar da kan mutane su rinka gane bambanci tsakanin tsafi da kuma tsakanin mu'ujiza wannan bisa ga kira'ar jumhur kenan wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut ko mu ce ma din korewa take ba a yi ba don haka abin ma ƙarya ne babu shi rudu ne kawai na yahudawa cewa ai ma Allah ne yana son ai tsafi har ma ya saukar da wasu ko kuma mu ɗauka e abin akwai shi amma a babin fitina Allah ya saukar da mala'ikun ne don su wayarwa da mutane kai don su gane to wannan kuma sai in mun ɗauka cewa ma ɗin mausuliya ce da ma'anar allazi ai wallazi unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut to amma akwai kira'ar da take karantawa wa ma unzila alal malikaini a madadin malakaini domin idan ka ce malakaini a larabci kana nufin mala'iku guda biyu daga almalaku ne malaku shine mala'ika in kai wa lamun din fataha malak amma idan ka ce malik to ya zama sarki bi kasril lam to akwai kira'ar da take karantawa wa ma unzila alal malikaini da abin da aka saukarwa wasu sarakuna guda biyu suka ce sarakuna ne guda biyu ba wai mala'iku ba ne ba wanda aka yi su a garin babila sunan ɗayansu haruta sunan ɗayansu marut allah maɗaukakin sarki ya ba su dama suke mallakar mutane ta hanyar sihiri amma ba wai don goyon bayan sihirin ba sai don rusa shi don a rinka nuna wa mutane kun ga yadda ake yi to ga yadda abin yake rufa'ida ne ba gaskiya ba ne ba ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa ma yu'allimani min ahadin kuma ba sa iya koyar da ba sa koyawa wani daga cikin mutane hatta ya kula har sai sun ce da shi inna ma nahanu fitnatun to ka sani mu dai jarrabawa ce Allah ya turo mu mai muku dan mu wayan muku da kai ku gane bambancin sihiri da kuma mu'jiza fala takfur kada ka kafirta cewa kada ka kafirta abin nufi kada kai tsafi domin yin tsafi kafirci ne shi ma anan a madadin a ce fala tashar kada kai tsafi sai aka ce fala takfur dan a nuna maka yin tsafi da yin kafirci ɗaya ne duk wanda ya tsafi ya kafirta ubangiji ya ce fa ya ta'allamu na minhuma sai mutane suka koma suna koya minhuma daga wajen su wa'ancan sarakuna guda biyu ko wa'ancan mala'iku guda biyu an gane ko to wannan idan mun ɗauka akan maɗincan ta korewa ce ba a yi ba to fa ya ta'allamu na ballantana ma suke koya minhuma daga wajensu mana kenan duk yanzu zancen korewa ake yi amma idan mun ɗauka ma ɗin mausuliya ce da ma'anar abin ya faru fa ya ta'allamu na har ma suke koya tabbatarwa kenan minhuma daga wajensu ma yufarriku na bihi bainal mar'i wa zauji abinda suke raba tsakanin miji da mata da shi ma'ana yana daga cikin abin da matsafa suke koyarwa na tsafi ko suke cin kasuwarsu da shi na tsafi shine raba tsakanin masoya musamman mata da miji musamman ɗa da uba musamman ɗan uwa da ɗan uwa musamman uba da ƴaƴansa za ku ga yana daga cikin mafi girman abin da sihiri yake yi na barna a cikin al'umma raba tsakanin masoya kana da matarka kuna zaune lafiya kawai sai ka ji ta ka daina santa ka ji in ta matso kusa da kai wari take warin jaba ko warin masai irin masan nan na gargajiya wannan dai yana daga cikin aikin tsafi duk turaren da za ta sa na duniya kuma ba za ka ji sa ba ko ka rinka ganin halittarta tana canjawa idan wani ne zai ganta zai ga kyakkyawar mace amma in dai kai ne za ka ganta sai ka ga ta koma wata halitta tana baka tsoro duk wannan yana faruwa ko ka ga iyaye da 'ya'ya ba a ga maciji a madadin kauna da soyayya da aka sani tsakanin ɗa da uba amma ya zama uba baya son ƴaƴansa ko su ba sa son ubansu to wannan duk yana daga cikin abin da matsafa suke cin karansu ba babbaka da shi da aka fayyata allamuna minhuma har suke koya daga wajensu su haruta da marutan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji abinda za su ke raba tsakanin miji da mata da shi shine abin da ake kira da a Hausa farraku ko a ce an yi masa kurciya ko an ce a ce an musu farraku to da ka sihiri yana iya sa kaso abin da ba ka so a asali ko ka ki abin da kake so shine abin da a larabci suke ce da shi sarfo da adafu sihirin da yake kulla soyayya shine aqaf shine da Hausa Bahaushe yake cewa bi ta zaizai ka ji kana son wance kamar hankalinka zai fita kamar ranka zai fita kaga mutum yana kuka yana wallahi malam ba zan iya rayuwa ba sai da ita ba lafiyar sa kalau ba sihiri ne kuma hanyoyin da ake bi a yi su mugayen hanyoyi marasa kyau marasa kyau babu tsoron Allah a ciki guba za a baka gubar da in ka ci zai ka mutu amma sai a yi maka sihiri da ita a sa mata su rinka taro jinin al'ada su sune wa maza zoɓa rodo da shi suna sha sune wa mazan su miya da shi suna sha sha to sai a ɗauke hankalinka a gigita ka a kanta in ba ita ba a duk duniya ba ka ganin wata mace dukkan mata a wajen ka muni ne in ba ita ba sai ta sa ka zagi iyayenka sai ka iya faɗa da kowa ka gigice baka cikin hayyacinka to wannan yana faruwa wannan ba ƙarya bane yana faruwa amma dan yana faruwa yana nufin daidai ne ba daidai bane duk wanda yayi wannan ya kafirta ya bar duk imani Allah ya sare mu amin
to da idan mun dauka akan cewa tabbatarwa ake to hannan yana faruwa in kuma mun dauka a kira'a farko cewa bai ma faru ba to fa ya ta'allamuna minhu ma bare ma su rinka koya daga wajen su ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi abinda za su raba mutum da matarsa da shi ba a yi ba a yi ba duk ƙarya ce an gane ko ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah amma ku sani matsafa ba su isa su cutar da wani ba da tsafin su sai in Allah ya ga dama duk tsafin mai tsafi idan Allah bai ga damar tsafin yayi tasiri ba ba zai yi ba abinda wannan yake nunawa shine duk da an ce akwai tsafi duk da an ce tsafi yana yi amma yiwuwarsa ba ta yiwuwa sai da yardar Allah hikimar cikawa da wannan ayar shine kada ka ji an ce ai tsafi yana yiwa ai matsafa suna kaza mata suna kaza yanzu gaba ɗaya tsoron ka ya koma kan matsafa a'a tsoron ka ya tattara a wajen Allah tsafin mai tsafi bai da tasiri sai da izinin wa Allah.
Allah shi yasa Allah ya ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kar ku tsorace su ni za ku tsorata domin duk tsafin mai tsafi in ban yadda ba tsafin ba zai ba duk sharrin mai sharri in ya nufo ka da sharri in Allah bai yadda sharrin ya cika ba ba zai cika ba to ashe kenan Allah ya kamata ka ji tsoro Allah ya kamata ka nemi mafaka a wajensa Allah ya kamata ka yi riko da shi don ya tsare ka daga sharrin abin da ba za ka iya ba an gane ko to shi yasa a shari'ar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu zikirrukan da in dai mun lizumce su tsafin mai tsafi baya tasiri akan mu kaɗan daga ciki yawan karanta suratul baqara manzo Allah ya ce ta'allamu suratul baqara fa inna ta'allumaha baraka wa tarkaha hasara wa la yastati'uha al-batala ku koyi suratul baqara ku rinka yawan karanta ta duk mai karanta suratul baqara matsafa ba sa iya tasiri a kansa sai kaga ana tayi ana tayi amma ka ki huduwa saboda kai riko da zikiri a ba matukar zaka zamo kabewa to duk wukar da aka soka maka sai ta shige ka me zaman ka kabewa shine ya zama baka zikirin Allah ba zikirin shiga gida ba zikirin fita ba zikirin kwanciya bacci ba zikirin tashi ba zikirin cin abinci kuma matsafan nan waɗannan lokutan suke tami wani tsafin ta abincinka za a shigar maka da shi wani tsafin sai kana kwance bacci sannan zai zo maka to shine hikimar zikirorin manzala ya ce duk wanda zai kwanta bacci sai karanta ayatul kursiyu Allah yana turo mala'ika ya zauna a kanka ya gadin ka duk matsafan da suka turo maka aljani ba zai iya komai a kanka ba waɗannan mala'ikun sai su rinka korar su amma a ka'idar in baka ambatan Allah to su mala'iku ba za su zo kusa da kai ba nesa suke da kai to in suna nesa da kai kuwa duk wani aljanin da aka aiko maka sai ya zo ya bige ka sai ya zo ya shige ka shi yasa Allah ya ce lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah shi bawa na kwarai muna sa masa masu tsaro ta gabansa da bayansa suna tsare shi da ikon Allah su ne mala'iku da Allah yake sa su suke kula da mu to da ka lalle mu rike zikirin Allah wannan shine maganin dukkan wani sharri shine maganin dukkan wani tsafin mai tsafi amma wallahi matukar ba haka ba to wannan duniya da kake gani tana da rigingimu da yawa wanda baka tsammanin zai nufo ka da sharri sai ya nufe ka da shi kuma kar ka dauka tsafin nan wai sai ka tara wani kuɗi mai yawa ne ake baka a'a ita hasada ba ta kaɗan ba ta yawa ba a raina maki ku je ku tambaya ku ji mafiya mugun tsafi wanda suka fi cutar da mutane a tsafi kudin da ake basu ba mai yawa bane ba wani bokan sai ya ce ka kawo naira ashirin da biyar kawai ka kawo ashirin ɗin guda sule biyar ɗin canjajju saboda tsabar shi umanci aljanu ne suka sa shi haka to dan Allah naira ashirin da biyar nawa take amma wallahi akan naira 25 din nan sai ai maka tsafin da zaka shekara 60 baka cikin hayyacinka in baka yi wasa ba aljanin sai ka gadarwa har ƴaƴanka kaji an ce ubansu ma yayi hauka gada suka yi aljani aka turo muku ya lalata ku amma wani yana tsammanin ai sai zan zama sanata za a yi min tsafi sai zan zama gwamna za a yi min tsafi a'a baka tsare wa kowa ba sai wani yaga ka tsaya masa a gaba ku je ku ga yadda matsafa suke a kasuwa a kasuwanni mutum zai shigo cikin kasuwa daga ƙauye da wani ɗan guru kana raina gurin amma zai zo ya ce wa wani kawo naira hamsin in baka kawo ɗari biyar in baka shi mutumin ƙauye ne ya gaji tsafin ne tun a wajen iyayensa da kakanninsa an koya masa ya haɗa itace kaza da itace kaza ya yi tofi kaza da kaza zai yi kaza to da ya ji yunwa ɗari biyar shi za ta kashe masa yunwa da ya shigo birni in ka bashi ɗari biyar sai ya wannan mugun tsafin sai ka ga an haukata mutum an sabota mutum sau da dama za ka ji ana cewa mutum daga kasuwa ya bar kasuwar da ɗan kasuwa ne mai nasibi amma yanzu hanyar kasuwar ma baya so an raba shi da ita wannan kes ɗin da yawa yana faruwa a kano za ka ga iyaye suna faɗa malam ɗanmu ne ya tashi mai nasibi mai kaza mai kaza amma yanzu kwata-kwata ya tsani kasuwa hanyar kasuwar baya so da yana juya manyan kuɗi to kawai an kore shi daga kasuwar kuma wallahi kakka ɗauka wani tsafin gaske ne ko wani kuɗi aka je aka kashe masu yawa to amma koma menene dai sakacinka na zikirin Allah shi yake ba da kofar a samu damar a yi maka haka da haka ya ƴan uwa ba wai sai cuta ta same mu mu tafi afujajen neman magani ba rigakafi ya fi magani su waɗannan zikirarrukan in ka rike su rigakafi ne maganin kar ai kar a soma amma kana tsammanin to ai ba komai ai in ma sihirin ya kama ne ai akwai masu rikiya ka kiyaye kanka maganin kar ai kar a soma kawai in an kai an fare maka rukiya ai ta baci ai ta baci Allah ya sa mu dace da haka dai ubangiji ya ce wa mahum bi na bihi min ahadin illa bi iznillah ba sa iya cutar da kowa da tsafin nasu sai inda yardar Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum kuma suna koyar abin da yana cutar da su baya amfanar da su domin duk abin da zai sa ka rabu da addinin ka ko me ka samu cutuwa kai ba riba kai ba to shi matsafi ko me zai samu ta hanyar tsafin ko kuɗi nawa zaka bashi sakamakon ya rabu da Allah ya rabu da addini wannan abin cutuwa yi ba amfanuwa yi ba shine ma'anar wa ya ta'allamuna ma yadurhum wa la yanfa'uhum ubangiji yace wa laqad alimuna man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq hakika sun san wannan abin da suka siya na tsafi to hakika ya gadan musu da basu da rabo a lahira duk mutumin da yake tsafi ko ake masa tsafi ko ya yadda da matsafa to ya sani a lahira bai da rabo abin nufi kafiri ne kuma in ya je ba yi da wani rabo a lahira na alkhairi ko na aljanna sai dai wuta ulaika lahum ulaika laysa lahum fil akhirati illa an irin waɗannan su ne waɗanda ba su da komai a lahira sai dai wuta Allah ya tsare mu ubangiji ya ce wala bi sama sharu bihi anfusahum tir da abin da suka saiwa kawo kansu da kansu law kanu ya'lamuna inda a ce sun sani ma'ana abin da suka yi ba su kyautawa kansu ba farkon wanda suka fara cutarwa kansu ne ba waninsu ba al-imam ibn kasir yake cewa ikhtalafa an-nasu fi hadha al-maqam dangane da fadin Allah wa ma unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa maruta kamar yadda na faɗa mana malaman tafsiri sun samu sabani a wannan waje ta fuskar fassara fa dhahaba ba'dhum wasu sun tafi akan cewa ila anna ma nafiya ma din nan korewa take yi a anillati fi qawlihi yace ina nufin wacce take cikin fadar Allah wa ma unzila ala al-malakaini korewa take tana nufin ba a yi ba قال القرطبي امام القرطبي ابو عبد الله yace ma nafiyatu ma din korewa take yi ba wai tabbatarwa take ba abin nufi ba ai ba da haka ƙaryata yahudawa take yi waɗanda suka kirkiri labaran ƙarya dan su ja hankalin mutane akan zuwa ga yin tsafi sai ce wa ma'atufun ala qawlihi kuma an dora ta ne akan wa ma kafara sulaimanu ai wa ma kafara Sulaimanu Sulaimanu bai kafirta ba wa ma unzila alal malakaini kuma ba a saukar wa wasu mala'iku guda biyu ko sarakuna guda biyu ba ibnu kasir yace wa zalika abin da ya faru kuwa annal yahuda cewa yahudawa kanu yasqumuna sun kasance suna riya annahu nazala bihi jibril wa mika'il ai mala'ika jibril da mala'ika mika'ilu su suka kawo sihiri duniya dan a koya a iya kuma dan a ci gaba da neman tsari ko neman taimako ko ma- neman sa'a kamar yadda zaka ji masu yi suna cewa fa akdhabahumullahu dan haka Allah ya karyata su wa ja'ala dhalika imma li'anna al-jam'a yutlaqu 'ala al-ithnayn wa ja'ala qawluhu haruta wa maruta badalan min ash-shayatin da haka sai sanya fadin haruta wa maruta badal ne na shayat na shayatin wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru to shayatin anan su ake nufi dai da haruta wa maruta ma'ana haruta da maruta sun kafirta wanda su ake nufi da shaydanu bisa ga wannan kira tafsiri ta fuskar farko قال ابن كثير يتقبل الجوا وصح ذلك إما أن للجمع أن الجمع يطلق على الاثنين zai yi ai wannan fassara din kuma za ta samu karbuwa kuma a ɗauka cewa haruta da maruta badal ne na ashayatin duk da cewa kalmar shayatin jam'i ce amma haruta da maruta musanna ne sai ce domin a larabci musanna ma'ana mutum biyu yutlaqu al jam'i ko al jam'u yutlaqu al ithnain ana iya ba su lamirin jama'a da yawa an gane ko Na'am.
kamar yadda Allah ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu in tatuba kaga Allah yana magana ne akan musanna faqad sagat qulubukuma a madadin qalbakuma ana maganar musanna kuma sai aka juya jam'i domin a larabci mutum biyu ma jam'i ne isnani fa ma fauka jama'a Allah yana magana akan matan annabi biyu na na Aisha da na Hafsa in ta tuba in kun tuba ko biyun to amma sai ce faqad sagat qulubu wanda qulubu jam'i ne da sai ce faqad sagat qalbakuma to saboda su larabawa biyu da jam'i duk ɗaya ne domin jam'i yana farawa ne da biyu a wajensu shine ibnu kasir yace kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah yace fa in kana lahu ikhwatun aw li kulli lahumu aw li kaunihima lahumu atba'un fa in kana lahu ikhwatun idan dan mamaci yana da yan uwa abin nufi yana da yan uwa biyu mace da namiji sai aka kawo lamirin jam'i a madadin lamirin musanna ابن كثير يتي وروى ابن جرير بإسناده من طريق الأوفي عن ابن عباس الإمام ابن جرير الأبري يا رويتو ده سنة دنسا تهنير أوفي زواج عبد الله بن عباس الله يكارا مسيدا آمين.
دنغني ده فدن الله وما أنزل على الملكين ابن عباس يتي يقول لم ينزل الله السهر lam yunzilillahu sihra Allah bai saukar da tsafi ba da haka ibnu abbas ma ya tafi akan cewa ma din nan manfiya ce sai yake cewa kala ma anzalallahu alaihi masira Allah bai saukar da tsafi ba ga mutum biyu ko ga mala'iku guda biyu kala ibnu jaririn ibnu jarir yace fa ta'wilul ayati ala hadha dan haka fassarar ayar zai kasance bisa ga haka wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaimana min as-sihri wama kafara sulaimanu wala anzalallahu sihra ala al-malakaini sun bi abin da shaidanu suke faɗa game da batanci ga mulkin annabi sulaimana na jingina masa tsafi sai Allah ya ce wa ma kafara sulaimanu sulaimanu bai kafirta ba wala anzalallahu sihra alal malakaini kuma Allah bai saukar da tsafi ga wasu mala'iku ko sarakuna guda biyu ba walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra bi babila haruta wa marut sai dai su kafarai a shaidanu ne suka kafirta suka koma suna koyar da mutane sihiri a garin babila haruta da maruta mana garin babila wanda su shedanin su ne haruta da maruta shedanin da suka koyar da tsafin da aka yi ce fa yakunu qawluhu bi babila haruta wa maruta min al mu'akhkhar alladhi ma'anahu al muqaddam da aka fadar haruta da maruta a tafsirin in an dauki wannan fuskar zai zama an jinkirta abin da ya kamata a gabatar ne mana a madadin walakinna haruta wa maruta kafaru yu'allimuna an-nasa sira sai aka ce walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sira wa ma unzila 'ala al-malakani bi babil haruta wa marut ibn kasir ya sake cewa fa in qala lana qa'il to idan me fada ya fada kuma fa yace kaifa wajhu taqdimi zalika to taya kuka yi gaba da baya da wannan kuka dauki wancan kuka kai gaba wancan kuka dawo da shi baya kila sai a ce da shi wajhu taqdimihi yadda aka yi kwan gaba kwan bayan shine ayyukala a ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaimana min sihiri lallai sun biye wa abin da shaidanu suke yadawa game da bacanci a mulkin annabi sulaimana na jingina masa tsafi wa ma kafar sulaimanu ka sulaimanu bai kafirta ba wa ma anzalallahu sihra alal malakaini kuma Allah bai saukar da tsafi ga wani ga wasu mala'iku bi ba walakin na kafaru sai dai shaytanu ne suka kafirce yu'allimuna an-nasa sihra suke koya wa mutane sihiri bi babila a garin babila suwaye shaytanin haruta wa maruta sune haruta da maruta ibn kasir yace fa yakunu ma'aniyan bil malakaini jibril wa mika'il da haka sai ya zamo cewa abinda ake nufi da malakai na nan shine mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu wanda su suke riya cewa wai su Allah ya saukar dan su koyar da tsafi ibn kasir yace li anna saharatal yahudi domin matsafan yahudawa fi ma zukira cikin abin da aka bada labari kanat tazumu sun kasance suna yadawa anna Allah anzala sihra ala lisani jibril wa mika'il Allah shi ya saukar da tsafi bisa ga harshen mala'ika jibril da harshen mala'ika mika'ilu ila suleiman bin dawud bisa ga annabi dawud dan annabi suleiman dan dawud fa akzabahum allah bidhalika dan haka allah madaukakin sarki ya karyata su cikin haka wa akhbara nabiyahu muhammadan anna jibril wa mika'il lam yanzila bi sihrin kuma Allah ya gaya wa annabinsa Muhammad cewa mala'ika Jibril da Mika'il ba su saukar da tsafi ba, wa barra'a Sulaiman alaihi salam kuma Allah ya wanke annabi Sulaiman amincin Allah ya tabbata gare shi mimma na haluhu min asiri na daga abin da suka jingina masa na tsafi. Ibn Kasir ya ce wa zahaba kasirun min salafi da yawa daga cikin magabata sun tafi ila annahuma kana malakaini min saba. a wani tafsirin cewa haruta da maruta wai wasu mala'iku ne guda biyu a sama wa annahuma unzila ilal ardi wai an saukar da su zuwa ga duniya fa kana min amrihima ma kana abin da ya faru da su kuma ya faru wa ala hadha to idan muka ɗauki wannan tafsiri na biyu kan cewa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa an yi wasu mala'iku guda biyu masu suna haruta da maruta da a sama suke daga baya Allah ya sauko da su duniya to yadda abin yake dan mu takaice suka ce wai wasu mala'iku ne guda biyu a sama su waɗannan mala'ikun ba sai wa ɗan adam uzuri duk lokacin da wani ɗan adam ya yi laifi sun rinka zarginsa kenan a sama yanzu wani Allah ya maka kaza ya maka kaza kuma kai kaza to shine sai Allah ya ce da su kuma abin da ya sa ba ku yi ba dan ku halittar da ne muku ba irin ta ɗan adam ba ce dan adam na sa masa sha'awa na sa masa cin abinci na sa masa gajiya na sa masa kaza ku ka dubban muku wannan ba mala'ika baya sha'awa ko ta abinci ko ta mata baya sha'awar tufafi baya sha'awar gidan zama baya gajiya in yana aiki to shi kwa dan adam duk waɗannan abubuwan su suke dakile shi suke sa yake sako wani laifin ko baka so kayi in kana son wata bukatar taka ta biya sai kaga sai kayi to wannan yasa su waɗancan mala'iku ba su yi wa ‘yan adam uzuri sai Allah ya ce to shi kenan kuma bari ku gani bari in gwada ku to wai shi ne sai Allah maɗaukakin sarki su ma sai ya sa musu sha'awar abinci ya sa musu sha'awar mata ya canja halittarsu ta zama kamar ta mutane sai aka sauko da su duniya to shi ne da aka sauko da su duniya suna tafiya ko a garin da aka ajiye su sai wata mata kyakkyawa a garin sai suka saba da ita to shine wai ana nan ana nan matar har ta rinjaye su suka kai ga yin zina da ita amma da sharadin cewa za su za ta ba su wani za su bata wani lakani wanda wannan lakanin wai da shine ake hawa sama a sauko to kaga wannan magana ta fi kama da abin dariya wai yaro ya tsinci hakori a ce mala'ika yayi wannan to shi yasa da yawa daga cikin malamai shi kansa ibnu kasir da ya kawo maganganun a ƙarshe sai ce amma wannan magana duk ƙarya ce tatsuniya ce ya za a yi mala'ika ya haka idan ka yarda da wannan labarin to ka rusa da yawa daga cikin ayoyin alkur'ani ayoyin da suke nuna mala'iku ma'asumai ne la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun to da ka dai ibnu kasir yace duk da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan maganar an yi to amma dai ba dole ya zama yadda suka faɗe ta dinnan ta fuskar labari cewa haka ya faru ba zai iya yiwa a samu waɗansu mala'iku da Allah zai saukar da su don jarrabawa amma mustahili ne a ce mala'ika ya zo ya saba wa Allah domin asalin halittar da Allah ya ma mala'iku ba sa saba wa Allah duk da su masu kokarin tabbatar da abin sai suka ce yo ai tunda ya zama jarrabawa to ai hakan zai iya faruwa suka ce ai misali kamar iblis ne wai iblis ai asalin sa daman shi ma mala'ika ne daga baya kuma ya fandare Allah ya masa kaza kaza to wannan kuma maganar ita ma tana da nisa domin ba inda iblis ya taba zama wa mala'ika iblis ba mala'ika bane ba sai dai ya rayu cikin mala'iku da haka duk da ya rayu cikin mala'iku amma akwai ɗabi'un da suka bambanta shi da na mala'iku su ba sa sabo shi yana yi daman shi ba dan cikin su bane domin Allah ya ce illa iblisa kana minal jinni kamar kai ne ka je wata ƙasa kana bako a ƙasar 'yan ƙasar suna kiyaye doka da oda kai kuma sai ka saba wannan baya mai da kai ɗan ƙasar inda daman ɗan cirani ne kai kuma kai tunda baka san ƙasar ba ko kuma baka damu da ita ba zaka iya saba dokar ƙasar amma su 'yan ƙasa kuma ba za su saba dokar ƙasar su ba kila saboda suna kishinta ko makamancin haka da haka dai wannan kisar bata tabbata ba kuma ba gaskiya ba ce ba abin da ya nufi cewa waɗannan mala'iku ba a yi su ba labarin ma ƙarya ne idan mun karanta da kira'ar malakai ne amma idan mun karanta da kira'ar malikai ne sarakuna guda biyu to zai yi an yi su domin su waɗannan mutane ne zai iya yiwa su aikata abin da aka faɗa to amma ko su ɗin ma sai ya zama a babin jarrabawa suna wayar da kan mutane ne don su ganar da su ga sihiri ga kuma abin da ba sihiri ba ibn kasir ya ce wa anil hasan al-basri annahu qala fi tafsir hadhihi al-aya hasan al-basri ya faɗa game da tafsirin wannan aya ta ma unzila alal malakaini yace na'am unzila al-malakani bis-sihri li yu'allima an-nasa al-bala'a allazi arada Allah an yabtiya an yabtaliya bihi an-nas tabbas an saukar da wasu mala'iku guda biyu da sihiri amma fa ba dan su zo su yi ba wai dan su rinka nuna wa mutane bambancin da ke tsakanin sihiri da mu'jiza kuma don su gaya wa mutane fa lallai jarrabawa ce Allah madaukakin sarki ya jarabce su da ita fa akhadha alaihim almithaqa alla yu'allima ahadan hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur da haka sanul basri yace sai dai Allah madaukakin sarki yayi alkawari da su kar ku koya kowa tsafi har sai kun ja masa kunne cewa fa karkayi to anan ne wasu malamai suka ce kenan ya halatta ka koyi tsafi ko da ba za ka yi ba koyan ba laifi bane yin shine laifi domin wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur to amma akwai malaman da suka ce wannan ba daidai bane ba maganin kar ayi kar a soma yanzu akwai mutumin da zai iya tsafi amma baya yi to amma in ya shiga wata wahala sai to da bai koya ba fa da an zauna lafiya wadansu malaman suka ce a'a ai ana iya koyar sharri dan a san shi a guje shi min babi alimtu sharra la li sharri lakin litawaqihi kakan koyi sharri dan ka san shi ba dan ka aikata ba to amma dai magana mafi inganci koyan tsafi kafirci ne wa qala qatada imamu qatada yace kana akhadha alaihi ma alla yu'allima ahadan hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur Allah dai yayi alkawari da su wa'ancan cewa kar ku koya wa kowa face sai kun gaya masa mu fa an turo mu ne dan jarrabawa da ka karka aikata ko ka koya to ka bar kayanka وقال السدي سدي yace idza atahuma insanun yuridu sihra har idan wani mutum yazo wajen su yana so su koya masa sihiri wa azahu sukan fare masa wa'azi wa qala lahu suce da shi la takfur inna ma nahnu fitna kada ka kafirta ka sani mu jarrabawa ce Allah ya turo mu ibn kasir yace wa qad istadalla bi hadhihi al-aya ko wa qad istadalla bi hadhihi al-aya ala takfiri man ta'allama sihra a ƙarshe dai malamai sun kafa hujja da wannan aya akan kafircin duk wanda ya koyi tsafi wasu shida lahu bil hadisin ladhi rawahu al-hafiz Abu Bakr al-Bazzar kuma malamai suka dada kafa hujja da hadisin da Imam al-Bazzar ya rawaito an Abdullahi daga Abdullahi dan Mas'ud qala yace man ata kahinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yaje wajen matsafi ko mai duba ya koyi wani abu daga wajensa ya gazgata shi to ya kafarta da aka koyan tsafi haramun ne yin tsafi ma haramun ne al-imam ibn kasir yake cewa imamu muslim ya rawaito daga jabiru dan abdullahi dangane da faɗin allah fa ya ta'allamuna minhu ma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji matsafa suna koyar da abin da ke raba tsakanin miji da mata na sihiri ko suna yin tsafi don su raba tsakanin masoya to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jabir yace inna ash-shaytana la yad'u arshahu 'ala al-ma'i shedan yana zuwa ya dora kujerar mulkin sa akan teku domin shedan sarki ne yana da talakawansa kuma yana da fada sai dai fadarsa akan teku take to kullun shedan yakan je ya zaman fada akan teku ake zama to shine manzo Allah yake thumma yab'athu sarayahu fin nasi idan an yi zaman fada yakan tura mutanensa shedanu su shiga duniyar mutane dan batar da su da kuma cutar da su fa aqrabuhum indahu manzilatan a'zamuhum indahu fitnatan wanda yafi bawa awad yake girmamawa shine wanda yafi yin barna a duniya wa yaji'u ahaduhum sai kaga ɗaya daga cikin shedanu ya zo gabansa ya faɗi yayi gaisuwa fa ya kulu sai ce ma ziltu bi fulanin hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kaza wa kaza ban gushe ba ina rudawa ne har sai da na sashi ya koma yana faɗar kalma da kaza da kaza na shirka ko na zagin Allah ko na zagin annabi shedan idan ya ji wannan fa ya kulu sai ya ce da shi la wallahi ma sana'ata shay'a baka burge ni ba mana ko shirka akai shi shedan ba tafiya burge shi ba duk da babban laifi ce amma wani laifi shi yafi burge shi waya ji'u ahadu ahaduhum wani shaytanin zaka ga shi ma yazo yayi gaisuwa fa yaqulu sai ce ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bain ahlihi ban rabu da wani ba har sai dan tunzura shi ya rabu da matarsa kala manzo Allah yace to idan shaytan yaji haka fa yuqarribuhu sai ce yawwa kai daidai zo nan sai ya matsa masa waje akan kujerar mulki sai ce zauna nan sai ce daga yanzu ka zama cikin yan hannun dama mana daidai da faɗin Allah فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه حسن البصري يتي da Allah yace wa mahum bi darrin bihi min ahadin illa bi iznillah yace kala na'am kwarai kuwa tsafin mai tsafi bai isa ya cutar da kai ba in Allah bai yadda ba sai yace man sha Allah sallatahum alaihi wanda Allah ya ga dama ne yake ba matsafa dama su cutar da shi wa man lam yashi illahu lam yusallit ko lam yusallat wanda ku Allah bai ga dama ba sai kaga an yi tsafin an yi tsafin amma baka ma san ana yi ba to yana daga cikin abin da yake taimakawa tsafi ya gagara huda ka ya zama kullun kana cikin karatun Qur'ani bal ba wai ma tsafi ya huda ka ba aljanu gaba ɗaya Allah rufe idan su yake ba sa ganin ka akwai wani boka da ya taba tuba ya daina tsafi ya daina bokanci sai ake tambayarsa cikin ayyukan bokanci da kai lokacin kana boka kana kafiri na tura wa mutane aljanu da ake saka kai wani aiki ne ya fi baka wahala sai ce aiki kwaya ɗaya ne shine tura aljani ga wanda yake karatun ƙur'ani ya ce wallahi na sha tura aljani ya je ya shiga jikin wani ko ya cutar da shi ga mutumin fani na gan shi ko ina ganin sa amma aljanin sai ya zo ya ce min to ai wannan mutumin ma babu shi a duniya kwata-kwata mu mun duba mun duba ba mu gan shi ba a ƙarshe aka gano ashe faɗin Allah wa idza qara'atal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ita ce take aiki ma'ana in dai kana karatun qur'ani to gaba ɗaya ma aljanu Allah shafe idan su yake ba sa ganin ka da haka wani ya turo ma aljani kana bacci in yazo ba zai ganka ba to da haka mun rike lazumin karatun alqur'ani a ce ko da yaushe rana kar ta fito ta faɗi musulmi bai karanta qur'ani ba ko shafi ɗaya ba wai iya karatun sallah ba matukar mutum zai rinka wannan in Allah madaukakin sarki ya so zaka zauna lafiya Allah madaukakin sarki sai ya tsare ka daga dukkanin wani shari Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga dukkan shari wanda muke gani da wanda ba ma gani mu cike da aya ɗaya shikenan walau annahum walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun Allah ya ce walau annahum ina ma dai a ce su matsafa da waɗanda suke koyan tsafi don su cutar da wasu da ma amanu imani suka yi suka mai da hankali akan abin da zai haɓaka imaninsu suka mai da hankali akan abin da zai gyara rayuwarsu ta duniyarsu da lahirarsu ya gyara alaƙarsu da mahalincinsu wattaƙau kuma su kiyaye dokokin Allah lamafubatun aida an saka musu da sakamakon da min indillahi zai zo daga wajen Allah khairun mafi alheri duk wani abu da kake jin zaka samu ta hanyar tsafi ko sihiri da imani kai da Allah wannan imanin ya fi maka shi alheri an gane ko kalmar lamasubatun malamai suka ce masdari ne ana kaddara masa fi'ili wanda aka shafe takadirin shine ai la usibu masubatan da an saka musu da wani gaggwaban lada min indillahi daga wajen Allah khairun wanda ya fi musu alkhairi law kanu ya'lamun ina ma dai a ce sun sani Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisan ta tawa salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ba da lada